العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوامنا والله سبحانه وتعالى بوديا يا هدامو أولنا مسألتين البركة مسجد سبيل ذاكت wanda yake unguwa ta mir'afan domin ci gaba da darasi na littafi na أصول الثلاثة وأدلتها نا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وندا إن شاء الله منغا الأصل الأول كراتم أصلي نفاري وزوزا متاشي إن شاء الله أقام الأصل الثاني دام للتافل نم مرة قامني بياني أكن شوائنا مكا باكا karatu na akan tambayoyin da za a mabawa a kabari shi ne marrabuka wa ma diyuka wa manna biyuka waye ubangijinka menene addininka wa manna biyuka waye annabinka wanda ya san wa'annan ababen kuma ya riko da su yake da aqida yake da tauhidi to wannan mutumin zai ba da abu ya yi aiki da abin da ya kunsa wanda kuma bai ba aiki abin da ya kunsa bai sani ba bai karanta ba bai ba bai da akida ba iya ba da amsa to kaga wannan su ne tambayoyi guda uku to mun ga amsa tambaya ta farko al'asul awwal man rabbuka wani ne ubangijinka mura da mun ga cewa shine Allah wanda ya cancanta abota mashi kadai da dukkanin dangi na ibada da dukkanin musallai da dukkanin nau'ika na ibada duka mamurga su to yanzu za mu tashi a kan al'asulistani asali na biyu shi ne ma'arifatu dinin islam sanin addini na musulunci sanin menene addini menene musulunci ta yadda mutum zai san musulunci ala basira akan gini malaike cewa الأصل الثاني الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله مالتي الأصل الثاني توشي نبيو wanda dole ne musulmi ya san shi shi ne ma'arifatu dinin islam sanin addinin musulunci bil adilla da dalilai me yasa malam bayya maka wasa akan bayanin dalili saboda ya zo a cikin tambaya ta kabari da akwai fajiri ko munafiki ko wanda bai ba aiki dan an tambaye shi menene addini mene waye ubangijinka wane ne annabi annabinka sai dinga cewa ha ha ha la adri sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu ya dinga cewa a a a a ban san ba ban sani ba na je mutane suna cewa kaza na hadi kidan ba zuwa makaranta ba a titi ya san addini har yau da akwai mutanen da a titi suka san addini wallahi bai taɓa zama makaranta ba ya karanta addini wala Allah a zamanin yaranta an sa shi ya iya kuhuwar mahu suratul fatiha shi ma da kusakurai da banna irin ta karatun yarinta bai sun nan babu komai da ya taba zama a makaranta ta ko masallaci ana karatu ya hadarci gurin karatu ko makaranta ko gurin yin bayabu inda yake to kaga wannan da akwai hatsari mutum mai irin wannan ba iya ba da masa Allah ya taimaka to shi yasa mala yace ma'arifatu dinin islami sanin addini na musulunci bin adilla da dalilai kalma ta addini in an yi islatin ta tana ɗaukar dukkanin nau'i na addinai shi yasa ma ce ma al-islam dini na musulunci shi kuma addini amsassai a gurin Allah inna dina inda Allah islam addini a gurin Allah shine musulunci dukkanin annabawa sun zo suna kira zuwa ga addinin musulunci malai ce ma'rifatu dinin islam sanin addinin musulunci bil adilla da dalilai to kaga yanzu nan mala ya ce ma sanin addinin musulunci kamar ka tambayi mala shi wannan al-islamu menene menene al-islam sai mala ya ce ma wa huwa al-islamu lillahi bi tauhid shine ka ne kauya ka yarda da tauhidin Allah da kade ta Allah shi kade al-islam shine ne kauya da yarda da amincewa da kade ta ga Allah madaukakin sarki shi kade a cikin abin da yake banta da shi na tauhidin ibada da na uluhiyya al-tawhidiyya da asma wa sifat واضح والانقياد له بالطاعة ها كما هو كبي كيمشي بيئة الانقياد كيرد ألا يجاك كيمشي بيئة انقاد ينقاد يا بي أنا جيش لإبيا ينادي kamar yanda kamar Allah yana janka da igiya igiya kana bi ka yarda duk inda ya kai ka kare da ta'a yayya والخلوص من الشرك da kuma barin shirka wa ahlihi da ma'abuta shirka ka bar shirka bakkayinta kuma hayo ka bar ma'aikin shirka ba kai ba su ba kai ba zuwa su shi yasa wata nuska ya zo wal bara'atu min shirka da barranta da shirka ba kai ba shirka ha abada wa ahlihi da kuma ma'abuta shirka wannan shine gundarin abinda wannan jumla ta hukunta sai mu dawo al'islam a yare na larabci a luka shi ne al'islam masdar ne na aslama yuslimu islama aslama ya mai kauya yuslimu yana mai kauya islaman mai kauya ka mai kauya ka yarda in an zo ana yaƙi ha in an zo ana yaƙi kaga alamu an kusa cimma sai ka ce na me kauya ka ce aslamtu ko da ba kana nuna addinin musulunci ba na me kauya na ajiye maka wanda shine asalin kalmar ta al-islam kenan ka ga yanda matsoraci yake me kauya yake yarda haka ake so ka me kauya ka yarda da ma'anonin wannan ga Allah mutum shi yasa addinin musulunci ana so ya ɗauku a zuciyarka da tsoro da yarda ka mai kauya ka yarda ma Allah ma'auke zarkiya ka ake so wada shi ne an ciro shi kuma daga asal daga asali ko kuma asili shi yasa zo a cikin alqur'ani ya yi wani da amanu kullu fi silmi kafa ku shiga cikin abin musulmi daga baki ne ya kuma asilmi asalmi shine malamai suke ce kuma yana da alaka da assalama aminci da kwanciyar hankali addinin musulunci a sunan shi ma da akwai alaka da aminci da kwanciyar hankali kaga idan ana yaƙi ka ce aslamtu na mai kauya da mai kauya in dai da akwai ɗabi'u kyakkyawa na yaƙi za a baka aminci ko to addinin musulunci in ka yarda ka mai kauya kana cikin aminci na har abada kaga kyawun kyawun addinin musulunci a suna ma kayan ka shiga cikin shi ka zaɓo kwance-kwance shi sannan kuma hannu alhudu yana ɗaukan ma'anar alhudu ne ƙauya shi ne dai bayani da ya riga gabata shi yasa makiyan addinin musulunci da kakke wasu haushi ke su ringa ce mishi al-islam saboda sun san ma'anar da ya kumsa kyakkyawa ya zaka suna ce addinin muhammadu a bakin ciki ke yi so suke ji in sun kira shi al-islam saboda kyakkyawan ma'anar da ya ɗauka Allah tabbatar da mu akan wannan addinin addinin musulunci kenan wannan shine ma'anar shi a lugha sai malai ya ba mu ta'arifin al-islam a yare na malamai na aqida na musulunci malai ce al-islamu kenan ta'arifin islam a yare na malaman musulunci suka ce al-islamu lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal khulus bi shirki wa ahlihi al-islamu lillahi bitawhid kame kauya ka yarda da tawhidin Allah a cikin sarki ka yarda da kaɗaita Allah a cikin ibada ka yarda da kaɗaita Allah a cikin abin da ya shafi rububiyya ka yarda da kaɗaita Allah a cikin abin da yake ɓance shi na al'asma wa sifat wanda shi wannan jumla ta hana kina al-istislam kinan ka ganin ka iya cewa wannan jumla ta hana ta nuna mana dole din nau'ika na tauhidi bayan ka yi imani da Allah ka tabbatar da dukkanin nau'ika na tauhidi ka yarda da Allah shi kadai yake halittawa yake arzuka yake kashewa yake rayawa dukkanin juya lamarka a hannun shi tauhidul rububiyya sannan kuma hannu ka yarda da Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta abota mishi tauhidul uluhiyya da ubudiyya sannan kuma halloka tabbatar da abin da alamar okin sarki ya tabbatarwa kashi da sifofi da sunaye tauhid da asma wa sifa haga jumla ta wari kenan al-istislam lillahi bi tauhid in mun lura kalma ta al-istislam da al-intiyad kusan ma'ana su al-istislam da al-intiyad kusan ma'ana su shi yasa a Hausa za mu ga fassara su kusan ma'ana ɗaya take dauka mutaqaribani wadah kusan ma'anarsu kusan ɗaya ce al-istislam ne kauya da yarda al-inkiyar ne kauya da yarda ko da a ɓangare na furuk al-lugawiyya da ko wani ilmi da ake cewa ilmi furuk al-lugawiyya ana hudun kalmomin da kusan ma'anarsu ɗaya ana hudun bambancin su wanda na tsefe ne wazo to wannan ko da a za a iya samun bambanci kamar bambancin da ke cikin tsakanin a yaren larabci as-salatu da addu'a ka san mutakaribai ne ma'ana ɗaya a yaren larabci amma wadda zai sai mala ya ce wadan jihadu da hudu ta'a kaga ka tabbata da tauhidi da dukkan nau'ika na tauhidi ko to wadan jihadu da hudu ta'a da ne kauya ga Allah maɗaukin sarki game da yi mushi biyayya wannan asa'a ta ɗauki dukkanin dangi na ibada za ka wa Allah da'a da biyayya a cikin ibada sannan ta ɗauki dukkanin nau'i na mu'amala da addinin musulunci ya gindaya maka ciniki saya da sai da nau'i na neman hanyar neman kuɗi da sauransu sannan za ka wa Allah biyayya a cikin neman kuɗinka da mu'amala ka ta kuɗi sannan kuma za ta ɗauki duk nau'i na dukkanin ɗabi'u kyakkyawa za ka wa Allah biyayya a cikin kamantuwa da ɗabi'u kyakkyawa barin ƙarya yin gaskiya tausayi da makamantan haka wani shi al-qiyadu lahu bi-ta'ati da me kauya ga Allah kawai sarki game da biyayya al-intiyad asalin shi ne za ka ji ana cewa in qadati dabba bisaqiha dabba ta riga ta me kauya ko tana bin wanda yake janta in an sa mata igiya ana janta sai ta dinga ne har ta dinga bai ke wuyarta zan zaba biyayya to haka ake so ka dinga kasance game da biyayya ga Allah madaukakin sarki wadah wal khulus min ash-shirk ban san ba ko a nuska gurin ku wal bara'atu min ash-shirk a wata nuska ya zo wal bara'atu min ash-shirk a wata nuska ya zo wal khulus min ash-shirk ashirk a nuska gurin ku ne a wal khulus amma kuma wasu malamai suke cewa wanda suka yi tahqiqin wannan littafin suke cewa kalma ta wal bara'atu min shirk ta yi ba da ma'ana mai faɗi akan al-khulus al-khulus mai shirk shine tarku shirk ma'ana al-khulus khala khalasa min ash-shay'i ay tarakahu khalasa min as-salah ay tarakahu wa intaha minha khalasa min al-amri tarakahu wa intaha minha kabar abu shi ne ma'ana halata mai shi eh kaga wal khulus mai shirk da barin shirka wa ahlihi da ma'abotan yin shirka kabar su zai amma bara'a ita kuma tana daukar wal bara'atu min shirk kai huto na huto ba kai ba mushrikai da shirkar da su naham zai wajibta maka bara'a zai wajibta maka kiyayya da shirka ga mushrikai ba kai ba san su to ina ga masoya kafurai arna musamman wannan lokacin da ake kwallo ta duniya kuma aka rasa lokacin da aka ta yi tsakiyar dare mafi yawan kasashen musulmi kan wanda ƙarni ɗaya ne zai fara kallonta sai wanda karhe biyu yadda shi an ce a nijar karhe biyu da za a yi kalanda sai wanda karhe uku sai wanda karhe hudu kenan kasa ta musulmi su harala mafi yawan sa a tsakanin haka mafi yawan kasashen musulmi wannan lokutukan amma da akwai mutumin da zai zo ya sha kafe ya sha shayi fure ne don ya kalle ta in ya kalle ta ya kwanta ba shi ba sallah asuba da akwai matsala ana zage-zage da sauransu Allah ke a gada akwai matsala kenan san mashirikai kuma babban matsala da yake ba zai baka mamaki mafi yawan kulab-kulab ɗan ƙwallo a jikin aƙida su suna sawa kan filas za su sa kan wani gunki kan wani waye kaga an kaga wani za ga ya sa ta alfin ko wata ta manchester wata ta real wata ta madrid duka su kowane an ka bincika ka tsaya ka kalla ko gunki ko wani abu ta yi sa alamun suna hukuna a gidansu a gada akwai mutum wasu a sunayensu kiristiyanu waye da makamanta wasu a jikinsu su yi zane na nuna cewa suna hoto na hoto da allah wani allah zane ma na illuwa da makamanta wasun a askinsu wasun su dinga zare wando da gam wasun ana balo ana cikin balo su dinga rungumar juna namiji rungumi namiji kaga duka wannan kaga abin da suke kira zuwa da shi Allah ke Allah ka kubutar da ya musulmi daga haka kenan wannan shine ma'anar wannan jumla ai ma'anonin shi da su mutoli ne ko to kenan a wata nuska ya ce wal bara'atu min shirk ka barranta da shirka fakin ba shirka ha abada wa ahlihi da ma'abota yin shirka kawarai ba kai ba su shi sa malamai suka ce wannan ma'anar ta fi kusan tahiya da ma'anar da malam yake ne na umar lura malam ya mana tauhidi na al-islam to malamai suke cewa al-islam kala biyu ne da akwai al-islam al-am musulunci wanda yake mai ma'ana mai waɗi wanda dukkanin annabawa da suka zo sai ya kira zuwa gare shi wadda duk wani annabi da ya zo yana kira zuwa ga addinin musulunci shi kuma wannan an yi ishtiraki ne akan aqida ta la ilaha illallah akan bauta Allah shi kadai ko da shari'a ta kowane annabi manzo ta sha bambam daga wannan annabi zuwa wannan annabi wadda yan shi ka yi cewa tun zuwa annabi adam wannan al-islam al-am har zuwa tashin al-qiyam wadda kowane annabi suna kira ne walakad da asina fi kulle ummatin rasulan an yi abudullaha wa shi ta ne mutawar allah ba kai sarki ce a kowace al'umma mun toro musu manzo wanda kiran da yake an yi abudullaha ku bautawa allah shi kaɗai wa shi ta ne mutawar ku nisanci ko ku tawar suna kira zuwa ga la'ila haƙi kaga wanda shi ne al'islam al'am wadda shine ma'ana yake dauka ma'ana a fa khayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilayhi yurja'un shin a fa khayra dinillahi sabanin addinin Allah yabghuna zasu bi alhali wa lahu aslama man fis samawati wal ard dukkanin halittun da suke cikin sammai da ƙasai da tsakanin su sun riga sun ne kauya sun yarda addinin Allah taw'an wa karahan suna so ko kuma a ci da shi sun mai kauya ga Allah ba ke sarki wa idan yau da za kuma da su zuwa ga Allah kenan kaga wanda shine ma'anar al-islam al-am hatta da biyar wasu sun yarda Allah ba ke sarki suna tasbih ga Allah ba ke sarki ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa wa aslamtu wajhi liman aslamat lahu al-musnu tahmilu azban zulala yace wa aslamtu wajhi na meka huskata ga Allah madaukakin sarki na yarda na risna liman aslamat lahu almuznu game da wanda Allah wanda dukkanin giragizai suka meka wuya zuwa gare suke bauta mishi suka yarda da shi ubangiji suke mishi biyayya shine giragizai girgije hadiri da yake zuwa da ruwa tahmilu azban zulala wannan girgijen da yake ɗaukar ruwa mai daɗi shi ma bawa ne na Allah yana bauta wa Allah shi yasa aka sharanta maka da ka zo ta kwaran kwatsa ba tura za ka yi ba ina neman tsari da ke ta kwaran kwatsa ka ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min wannan Allah tsorata ka da yake amma za ga wani yana ganin ana ta kwaran kwatsa wani yana jin waƙoƙi ana ta kwaran kwatsa tsorata ka ne Allah yake mala'iku na kai wannan takwaron kwatsar haɗuwa suke suna sujura ga Allah maɗauki sarki suna ne mushi tasbihi subhanan nabi yusabbi ar-ra'd bi amdi wal mala'ikatu min khifati kuma wannan takwaron kwatsar girmama Allah ne take yi tasbihi ne tsarkake Allah maɗauki sarki da take tsawa ce amma za ga wani zuciya ta kekeshe ana takwaron kwatsa amma yana sabawa Allah maɗauki sarki alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama in ta zo haka za ka ga musa ɗaya kowa ya rabu ce Allah ke nan to wannan shine al-islam al-am da akwai kuma al-islam al-khas wada shi kuma al-islam al-khas shine wanda ya shafi wannan al'umma tunda muna zama a cikin al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin da manzon Allah ya zo da shi tare da shari'ar da ya zo da shi wada kina anan gurin malam da ya mana bayani na al-islam wanne ne yake ne al-islam al-am ko kuma al-islam al-khas tambaya al'islamu al'am wanda ya ke ɓanci dukkanin ya haɗatar dukkanin annabawa da addinin da suka zo suna kira da shi ko alhaz wanda ya ke ɓanci addinin da manzana sami zo da shi tare da shari'a wanne ma da yake nuna wanne ne ake ma tambaya a kansu a cikin gabar yawwa al'islamu alhaz wanda manzala ya zo da shi saboda ya tabbata a hadisi manzala ta sarki cewa wallazi nafsu muhammadun bi yadihi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma la yahudiyyun wala nasraniyyun wa mata wa lam yu'min billadhi ursitu bi illa kana min ashabina manzala ta naran da wanda raina yake hannun shi Allah ma'aukin sarki duk wani da yake ya kwana a cikin wannan al'umma bayan an turo ni ya sau ya ji da'awata ya ƙi imani da ni ya ƙi imani da abin da zo da shi ba yahude ne ko ba nasara ne ko ma wani addini yake bi ko wani annabi yake bi ya je saƙo na ya ƙi imani da ni a cikin wannan al'umma bayan turo ne wallahi ranar tashi a kiyama sai ya zamto ɗan cikin wuta duk wanda bai yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yake nuna cewa tambayar da za a yi maka kai wanda kake cikin wannan al'umma shine akan addinin da manzo Allah ya zo da shi da shari'ar da ya zo da shi gano Allah ce maka Allah ta musauri kina wannan shine ma'anonin wannan abin da malai ya faɗi kuma za mu ga zai yi sharhi ɗaya bayan ɗaya insha Allah sai kenan dai a taƙaice an mun lura ta'arifin nan da malai yayi na al-Islam ya ɗauki jumloli guda uku ta'arifin Islam yana da jumla guda uku جملة تهاري الاستسلام لله بالتوحيد شكرا جزاكم الله خيرا والانقياد له بالطاعة جملة تبيو جملة أكو والبراءة من الشرك وأهل النسخة دمك سكة هنمو والخلوص من الشرك وأهل جنان كاغا بيد وهذا الاستسلام لله بالتوحيد ne kauya da yarda da kaɗai ta Allah a cikin ibada dukkanin abin da Allah yake ɓanta shi sannan kuma wani kiyar da hudu tsa'a ne kauya da yarda da biyayya ga Allah maɗaukin sarki in ya umarce ka kai in ya hana ka kai wal maratu min shirki wa ahli ka barranta da shirka ba kai ba shirka ka barranta da ma'abota yin shirka wannan shine kawai tarihi na nan sauki gare shi amma wallahi ba ka iya ba da amsa matukar ba ka san shi ba a karance da dalili matukar ba ka yi ba ƙudurin shi matukar ba ka yi ba aiki da abin da yake wajibi Allah ya kare mala yace bayan ya haɗi mana nau'i ta'arifi na al-islam ko to mala zai gaya mana martaba na musulunci tabbas mutane in suka musulunta ba martaba su tsaye ba wani ya yi wani daraja daraja ce ko kamar yadda a komai Allah ya bambanta mutane ha komai Allah ya bambanta mutane daraja daraja ha to haka addini musulunci mala yace wa huwa thalathu maratib al-islam wal-iman wal-ihsan wa kullu martabatin laha arkan mala yake cewa wa huwa wannan al-islam dini islam talasu marati yana da martabobi guda uku martaba ta fari al-islam musulunci martaba ta biyu al-iman imani martaba ta uku al-ihsan kyautatawa sai mu zo bayan tsaye bayan tsaye mu yi bayanin me ake nufi da wannan kalmomi na farko al-islam malamai suke cewa da al-islamu da al-imanu abu ɗaya ne wadah da al'islamu da al'imanu abu ɗaya ne in ba a guri ɗaya ba suka zo in a rarrabe suka zo in ka ga al'islamu kaɗai ya ɗauki hal iman in ka ga al'imanu kaɗai ya ɗauki hal islam wadda amma in aka haɗa su a guri ɗaya al'islamu ya ɗauki ayyuka na zahiri al'imanu ya ɗauki ayyuka na batini na zuciya wadda kinan a nan gurin malamai ke ta al'islamu sai ka kalle shi akan ayyuka na zahiri an nuftuku bi shahadatin shahadatu Allah ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah ikamatu sala ita zaka saumu ramadan hajjin bai da sauran ayyuka na zahiri wanda suke biyan wa'annan dai shi kuma al'iman sai ya dauki a'malul qalb wal i'tiqad shine ya dauki rukunin imani shine an tu'mina billahi kaga a zuciya wa mala'ikatihi a zuciya ne wa kutubihi a zuciya ne wa rusulihi a zuciya ne wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi a zuciya ne haga kenan shine irin wannan kalmomin suke ce musu kalimatani idza ijtama'ata istaraqata wa idza istaraqata ijtama'ata kalmomi ne guda biyu in suka hada a guri daya suna rabuwa ma'ana kowanne daban-daban take dauka amma in suka rabu suna haduwa ma'ana ɗaya ke dauka kawa albirru da asafa wada da albirru da afa da makamantarsu wada sannan kama kuma yi alfaƙir da almiski wada sannan kuma al'ihsan shi kuma al'ihsan martaba ce ta uku kaiwa makura bayan kayi musulunci kana martaba ta musulunci martaba ta ayyuka na zahiri wada wani zai iya to mutum ya iya zo mutuwa musulmi kuma ba mummuni ba ya ɗan imani kaɗan amma musulunci ya amshi imani ya zamto mummuni kamar yadda ake cewa a'a da akwai shahid akan haka a cikin alkurani qalatil a'rabu amanu larabawa na ƙauye kai tsaye suna shiga musulunci suka ce ai mun zama mummuni an ƙare qalatil a'rabu amanu kullum tu'minu walakin qulu aslamu Allah ya ce kuru ba ku yi ba imani ne a hankali abinda za ku ce mun musulunta muna aiki na zahiri amma imani wani abu ne in ya shiga zuciya subhanallah tana muraqaba ta Allah to ga sai daraja ta karshe shine al-ihsan kyautatawa me ma'ana al-ihsan malamai suke cewa ita ce darajatul muraqaba duk abin da za ka yi kana tsankayar Allah duk abin da za ka yi kana ganin Allah kana jin tsoro baka yarda ka yi ka yi saka kwa a cikin shi in za ka yi laifi kana ganin Allah gani na imani da tsoro ba za ka yarda ba ka fada cikin laifi in za ka yi ibada kana ganin Allah gani na imani na tsoro ba za ka yarda ba ka yi ta kafa-kafa wannan martaba ita ce kololuwa ta ihsani in baka kai ba wannan daraja to ka dawo daraja ta biyu ta ihsani shine in kai ba ka ganin Allah baka da karfin imanin na ganin Allah gani na tsoro da girmamawa da imani to Allah yana ganin ka shine ruwa hadisi an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka kai ba wannan martaba ta kana ganin Allah to ka zamto a martaba ta Allah yana ganin ka kake ta wajen ibada ka kiyaye dokokin Allah wadah shine martaba ta uku kenan al-ihsan bala yace wa kullu martabatin laha arkan kowace martaba tana da rukunai wadah kowace martaba tana da rukunai kaga mun ga rukunin al-islam mun ga rukunin al-iman to rukunin al-ihsan wanda yake ta guda biyu rukuni na fari muraqabatin tana ganin Allah muraqabatin abdulillah an bawa yana ganin Allah gani na imani da tsoro da girmamawa shi yasa yana kyautata ibada yana tsoron ya je abu cikin laifi rukuni na biyu muraqabatul lahi wal in kai baka kai ba wannan darajar ta kamar kana ganin Allah to Allah yana ganin ka yana muraqabarka yana ganin ka to sai ka ji kunyar Allah ka za ka kiyaye dokokin Allah to wannan yake nuna wata da dama duk mutumin da yake yana asha'in shi yana abin da ya ga dama a wajen yin ibada yana abin da ya ga dama a wajen yin laifi to da akwai tasgoro a bangaren wannan martaba ta islam Allah ke mu ya wannan shine maratib na addini idan malamin ya gwada mana martabobi na addini sai mala zai fara mana bayani akan rukunai na martaba ta fari mala ce fa arkanul islami khamsatu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawm ramadana wa hajj baitillahi alharam mala ce فأركان الإسلام خمسة ركن مسلم guda biyar kaga abin mamaki irin wannan shirin da ake yi daga titi an Allah duk wa'azuka ne da ake duk karatuka ne da ake kashi wani an tambaye shi ko na mutunci ya tsaya ya tunani ya ya wulwula idanu ya ce ba sani ba ina ne wani kuma wannan wanda ya ce bai sani ba jahilin basiti wani kuma ya zamto jahil murakkab sai ya ce guda goma sha tara ne wani ya ce guda saba'in wani kuma ta yi ya iya hudun su daidai amma ya kawo su aiki wallahi da kuma wallahi da kuma kuma wannan ana magana kaji ya ce shi ne bai san annabi muhammad kaji ya ce shi musulmi kaji ya ce shi ne kishin addini amma rukunan musulunci bai sani ba abu na kusa saboda akwai matsala Allah ke malai ce fa arkan islami khamsatun rukunin musulunci guda biyar ne rukuni na fari yana da juzi'i guda biyu yana da bangare biyu shine rukunin shahada ko kuma rukunin shahadatai rukuni na shaidawa guda biyu shaida ta farko game da Allah madaukakin sarki shaida ta biyu game da Muhammad bin Abdullah manzon Allah shi ne mala ya ce shahadatu Allah ilaha illa game da shaidawa game da cewa la Allah ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi ne shi ne malamai ke cewa shahadatul haqq shaidawa ta gaskiya waba shahadatu Allah ilaha illa shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah la ilaha an kore dukkanin ibada ga wani Allah illallah an tabbatar da dukkanin ibada ga Allah maɗaukin sarki wanda ibada ga Allah maɗaukin sarki ita ce ibada ta gaskiya shi yasa aka ce la ma'budu bi haqqin illallah zalika bi anna zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma tad'u min dunihi al-batil ibada ga Allah maɗaukin sarki shine gaskiya duk ibada da ake wanda ba ga Allah maɗaukin sarki ba banza ce bata ne asara ce sai juz'inta na biyu shahadatul risala mun ga shahadatul haqq ko ga kuma shahadatul risala shedawa da tabbatar da manzanci gawa ga Muhammad ibn Abdullah wanda nafsi karare zo Muhammadur Rasulullah kai ka ce takobi ne ake tsaga zuciyarka ake sa maka wannan ma'ana Muhammadur Rasulullah a cikin Al-Qur'an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mala yace wa anna muhammadar rasulullah shaidawa lalle muhammadan shine muhammad bin abdullah al-qurashi muhammadu dan abdullah zuwa karshen nasabar shi wanda nasabar manzala ta kuma tana karewa har zuwa ga me yake da suna isma'il daga isma'il har zuwa ga annabi ibrahim wannan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadai to shaidawa lalle muhammadan rasulullah manzo ne na Allah game da wannan kalmar za mu ga sharhinta za mu ga sharhina shahadat Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan kuma lo za mu ga karatu ne zaman kanshi akan muhammad nabiyuna ma'arifatu nabiyyi sanin annabi Allah wanda ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ka karatu ne zaman kan shine al-asl as-sali hada ita kuma game da shahada Allah ilaha illallah shine al-asl al-awwal ma'rifatu rabb ko kuma ma'rifatu Allah sanin ubangiji Allah ma'aukin sarki na zaman ga karatu da illa sunan karatu akan kiran rukuni na faru shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah a cikin kiran sallah kana hukun haka maza in za ka shiga musulunci da ita za ka shiga musulunci in ka ga mutum ya huta daga musulunci ko ya yi ƙudurin da ya saba wa wannan ko ya yi maganar da ya saba wa wannan shaida ko ya yi aikin da ya saba wa wannan shaida duka shiga da musulunci wannan kalmar ce huta daga musulunci da wannan kalmar ce abin da yake sa ka musulunci faɗin wannan kalma abin da yake hudda ka daga musulunci yin abin da yake warware wannan kalma haka wannan shi shi sa kalma ce mai daraja mai girma gaske rukuni na fara ke rukuni na biyu ya kama sara kai da sallah kiyaye sallah tabbatar da sallah sallah ta wajibi kan gaba da sallah ta nasu biyu da sauransu kaga ita ce rukuni na biyu kiyaye sallah ina mamaki mutane kaga mutum ya ce mai sama wannan rukunan gajen ma'ana da suka wuce a yanzu amma ba sai kuma ita ita ka ba da zakka amma ba kaga shahada Allah ilaha illa rukuni na hari a kowane lokaci wajibi ne yana tare da kai ko haka rukuni na biyu a kowane hali dole ne ka yi shi in dai ka balaga ko baka da lafiya sallah ya kai amma zakka sai mai kudi ko ka bala da kai ko shekarar ka saba'in baka da kudi ba da zakka wajen sa ka hagan shi ne zai zuwa maka mahimmancin sallah tare da kalmata tauhid ha kina wa ita zakka da ba da zakka ta wajibi wanda ita ce ake ne ta mustahabbi tana bin haka taba'an shi ta ita zakka ta mustahabbi shine sadaka mutlaqan sadaka wadda ke mutlaka hada sai kuma rukuni na hudu wa saumu ramadana da azumin wata ramadana mai haiwa mutane daga shi ma ba ko da shi ba wanda bai da lahiya tsoho da fiye wanda ya tsoha bai da lahiya bai ya iya azumi yana iya bar azumi da dinga ba da fidiya mai ciki tana iya shan azumi da dinga ba da fidiya mai shayarwa kaga da akwai lokacin da mutane sun samu abu ne mai abin da mahimmancin sallah sallah a kowane hali kai kana cikin yaƙi nan bindiga nan waye ka yi sallah ana cikin ruwa ka yi sallah shi yasa aka sharanta maka ma in kana tsoron kada me yake son hadiri makamantan haka ya hana ka fitowa sallah a yi jami'i a masallaci ga sallolin da suke da ma'abota juna ita nan ne ka abarta suke da ma'abuta juna na lokaci kawar azhar da asar da kuma magarba da isha baba kuma in kana bulaguro dan ka aje ka a samu matsala aka ce ma ka hada su bi makusantan ka hada su bi sannan kuma hallo kayi kasuru na rubaiya in baka da lafiya aka ce a kowane hali ko da iya zuciya ka ce za ta dinga kadawa nan kana ruku'i nan kana sujuda ka dinga kana cikin yaki duk wani irin tsoron sai suka daga ya zama saboda la azza fil islam liman taraka sallah wallahi duk mutumin da ya bar sallah bai ya da rabo a musulunci wanda ya bar sallah ba shi da rabo a musulunci manzon Allah ta kuma ce al ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafara alqawlin da yake tsakanin mu Allah maɗaukin sarki da bayi shine kiyaye sallah wanda ya bar sallah ya zama kafiri tsakanin ya zo a hadisi bainar rajul wal kufur as-sala tsakanin mutum da musulunci da kafirci shine kiyaye sallah in kana kiyaye sallah kai musulmi in baka kiyaye sallah kai arni yau ina matasa samari dan zaman fada dan zaman kashe wando wanda ba sa sallah wai juma'a juma'a wani kaza wannan hatsari ne Allah ke sai kuma saumu ramadan kaga ba kowane lokaci ba ha da akwai wanda baya iya azumi an an sabce mishi sai aka shar'anta mishi badal shine ciyarwa kaga da akwai wanda ma a lokacin azumin ma baya yi daga baya rama kawai mace mai haila kawai mara lafiya kawai dan bulan sai kuma wa hajji baitul lahi haram haya ai ziyartar dakin Allah alharam mai alhurma wanda Allah ya haramta sahaba Allah ya haramta shi dole a kiyaye shi a kiyaye dalle shi kaga wannan su ne kuma musulunci haji ba a koda shi ba yake zama wajibi a kanka sai in kana da man malakar zara ha wa rahila wa amna tabi mutumin da yake da dukiyar da za ta kai shi ta wa rahila ba dukiyar da za ta kai ka ba cikin abincin sauransu kuma kake da abin hawan da zai kai ka can sannan kana da tikiti na jirgi da visa a yau duk kudinka in baka da visa baka da tikiti ba wasu bai ba kan ka ɗauki mota ka yi ta tukawa a a ka je ka shiga jirgin ruwa ka wa'awa da ka wa'awa sannan kuma hannu wa amur sabi da kwanciya hankali a hanya in babu kwanciya hankali a hanya allah ya sauke ma a zamanin corona makiya addinin allah suka ƙirƙiro wani wannan virus suka so musulmi su haɗu a aikin hajji su kuma ya saka wannan virus to sai hukumomin da ke lura da aikin hajji suka gane wani makirci ne ake so ma addinin musulunci wani makirci ne aka so a tsorata mutane daga zuwa aikin hajji in aka saki biyu zuwa mutane suka yi ta mutuwa kai ga yamu masu rauni imani mafi yawan masu kuɗin da suke tahiya da akwai ɗan rauni imani mafi yawansu musamman na kasashe sauran kasashe wasu yawa wasu sababbin mutunci su suke da kudin suke da dama wasu 'yan siyasa ne shi gabanni ne su yi san rayuwa a kan addini a ga ya mun sa ta yi to he suka ce to an tsaida he kaɗan wannan ƙasa a bata mutum kaza a bata mutum kaza a kaɗan kaɗan to da suka ga wannan abun da an an ci ba su damar da za su yi yada wannan virus ɗin sai su da kansu suka zo suna tsara balo su da kansu suka wanda suka isko virus kuma wayannan ƙasashen ne guda biyar wanda su ne ƙarfi masu kama karyawa a duniya tsakanin su ne wannan girgiro ko china ce ko america ce ko rasha ce ko ita faranshi ce da yamma kirki ko burtaniya kanu ne wannan Allah ce da kaji su musa to kira kaga da akwai lokacin da wajibci shi kaga a zamanin corona kana da kudin ko wala Allah kana da tikiti ka samu visa ba to ya ga matsala corona wajibci ya sauka a gare ka kuma aikin haji yana zama wajibi ne a kanka a rayuwa sau ɗaya sauƙi ne wajibi a kanka shi ne hajjin farida hajjatul islam hajji na farida hajji na musulunci sauƙi ne wajibi a kanka in kai wannan sau ɗaya a rayuwarka sauran duk da za ka yi a baya mustahabbi ne na suna dai amma sallaha a kullum sau biyar azumi sau ɗaya a shekara ake yin shi na wajibi amma sallawa a kullum sau biyu zakka ta wajibi sau ɗaya a shekara amma sallawa a kullum sau biyu aqida za ka haɗe ta ka shigo musulunci kalma ta tauhidi kuma ka rayu a tare da ita kaga wannan rukunin guda biyu na hari wallahi ba abin wasa ba Allah ce maka Allah ta nasari na alamun lokaci ya kusa ko kenan nan malam abin da zai shiga gaba shine bayani na rukunai wannan dalilai na wannan bayani na dalilai na wannan dalilai na wannan rukunai na musulunci guda biyar bayanin dalilan shi idan ba sani ba lokacin na iya ba mu dama mu shiga ku minti uku ko insha Allah kenan inda akwai tambayoyi a ya isa mako to kenan insha Allah wannan mun ga rukunai na musulunci guda biyar da bayani a kansu insha Allah a darasi na gaba za mu ga wannan dalilai na wannan rukunan kowane rukuni malar zai gaya mashi zai waɗi dalilin shi da yake tabbatar da shi haka har ya kai zuwa ga sauran bayanuka insha Allah da ya tabaraka ta'ala abinda muka faɗi dai Allah ya rasu mu zanna sana ta umu abinda muka yi kuskure Allah ba ta mana malam da yayi wannan littafin Allah ya mishi albarka da sai da Allah gafarta mishi Allah ya zuba shi wannan shi ke nuna maka cewa in littafi ya zanto karɓi ne za ka ga ma'anonin shi suna shiga zuciya yana da daɗi lokacin da ake karanta kuma kana jin yana amfana Allah ya albarka da sai wannan littafi littafi ne wanda Allah ya mishi albarka da karbuwa a duniya Allah ya albarka da sai Allah ba mu ikon tabke shi da fahimta abin da yake ciki da kuma aiki da abin da ya kunsa Allah ta baka da kai shukran da zaka Allah sara subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Ina wa taruwa ne a kawo. Allah ya kiyaye da na kai da na kai da gaggawa. Ya gari. baka sha bane ko ɗin ko Allah